kuma kuma guda biyu za mu yi tsokaci na kai a gurguje na farko wani yamin magana na ɗan to a ce kamar shekarun jiya shi ce to bari mun zo nan sai dan bidiyo da abu a gurguje ranar lahadi an yi muhadara wanda da jamilu zarewa ya gabatar to da ya zo shi ya jagoranci sallar isha a rakoki biyun karshe na sallar isha da ake asirtawa an ji ya bayyana raka'a a ayar farko ta fatiha shi ne wanda yake magana yake cewa mutane da yawa da an rufe an fito ba a taɓa shi ba duk an rufe an yi amma sallar ta yi ya kamata a can yi su gada kamar yadda an gani a cikin hadari kaza kaza kaza kaza to matsala ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka kamar yadda mutum yake shi bai cika kin an yi ba shi ma annabi bai cika yi ba shi ma annabi bai cika yi ba akwai hadisi da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar hadisin Abu Qatada da Ansari yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli lana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana jagorantar musalla فيقرأ في الزهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين على قوله ينفرد في كلام الفاتحة لسورة ويسمعنا الآية أحيانا ولذلك هنا يتجه آية أحيانا kabar koyi din farko na fatiha na surar kusakar azur da la'asar da rakoyi tun karshe dukkanin sabai a koya ake ba ma kuma ne ce ciyar da mu aya ɗaya sai sai a hayana a wani lokaci ba ko da yaushe ba wa yusawwiru rak'atal ula yana tsawaita raka'ar farko wa yaqra'u fil ukhrayni bi fatihatil kitab rakoi din karshe kuma sai karanta fatiha kawai ba tare da sura ba wannan hadisi ne da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi karbi kaga bai kamata a ce ba a tabbaci ba da ake can nesa aka yi tafai hadisin ya ta kaiwa da kuma ya tabbata ko bai tabbata shi ne ta ce ba san shi ba ko da karatun marigayi mana abubakar gudunar da ya mace rahama mutum ke bi na sayi wani bukari ya ja bayani akan wannan kuma da ya kai gari ka hare wannan ma bayani to matsayin da malamin ya kai kuma ciki har da manhabar malikiya idan kana karatu a buɗe sai ka bayyana aya ɗaya ko aya biyu in ka duba babu sa'awi na akadari ya ce wanda ya bayyana aya ɗaya ko aya biyu fala sai a ale ba komai a kai amma mutum ya ce wai iya rufi an yi ana karanta adabi ga karatun ga wani ba kan ba da sarki to sai dai malamai sun tattauna hakan shi liman an sakin mai da ragama ne kawai ya zama ɗabi'a suka ce Abdulaziz ibn Abdullahi ibn Abbas yake cewa ba zai zama kuma sunna ba kullum mutum ya zo karatun koyi sai ya bayyana da zai kuma ba haka yake yi ba amma jefi jefi babu laifi ya rika bayyana ko aya ɗaya ko aya biyu suka ce musamman musamman idan an wayar da kan mama ya wayar da kan ya karatu ne ga kimin an ci wanda na maza mu tabbaka to na tabbaka ga mai da kai abu na biyu yake ko kuma da zai fara tattar ya wai ya ce musu zan bayyana ila ko aya ɗaya ko aya biyu to da kar a ji abun bambara kwai hanya ta uku yake ko kuma a'a shi limamin ya kalli jama'ar da ke yin sallah ya yarda da wayewar da ilimin kaga ba bukatar cewa to zan fa bayyana a wannan kuma rina musu wayo to ni na da kila shi da dalilin da ya kalla ke a ke ko ba haka bane ina ganin hatta ya kuma da yake ce dakka garin da in ka zo la da ne shi na ga ya kalli cewa ba mu da matsala ya sa ya yana dan ya zama da karatu amma ka ga yadda muka zo muka ce a ku ga cewa wata bajin wannan karatu bai fice na duk rakka ya dawo kawai ya mu'amalance ma ta duba kawai mata in duba su za ka ba wata damuwa ba za ko da ya kadar ya ce malaki ya ne duk kusan maza duka malamai ga hadisi a bukari da muslim hadina abuka tarin da hankali kaga babu damuwa a kan wannan to da ka ba abun a rufe ba ne in shuhan mutum ya rufe ba akwai sauran matsala ya kamata mutum ya koma ya kusanci abin nan malamai don zai zama kamar shi ne ma mafita to sannan sai abu na biyu haɗa sallah da malam ya tattauna ranar a lokacin sanyi a ranar ranar alhamis garin ya ɗan yi sanyi ina layin domin akwai ta muhadara da na je sai mutum biyu ne suka kira ni gidiyoyi na sa rigar sanyi saboda wannan rafin kawai amma sama da sanyi karin sosai ba wani yake cewa to gashi ila za a haɗa sallah ce to ni dai abin da ta wannan sanyin da ya kai na a haɗa na a haɗa sallah ba bai sananta ba kamar yadda malai bayar da bayan irin nan sabu guje za mu bi mazhabobi na da muke da su guda hudu wanda duk kusan kaiwa da komowar da mutum zai yi akan wata fatawa za ka tana da jiki da ɗaya daga cikin mazhabin nan kamar ƴan mazhabar hanabila su suka fi kowa sassauci a kan za a iya haɗa sallah saboda sanyi amma sun ba da sharuɗa guda biyu kuma dole su cika har Muhammad Sani ibn Rusaimin yake cewa tilas sai sharuɗan da biyu sun cika sharaɗin farko a samu arrihu shadida ma'an bardi a shari a samu sanyi ne tsananin cin jiki sannan a daidai lokacin kuma a samu gagarin iska mai kadawa tsoron sanyi ko yana daskarar da ruwa idan babu iska in ka cika riguna na iya magani dama iska shi ne matsala ko ya samu kama sai ta tura sanyin a ciki sai da rigunan da ka saba su da amfani sannan tsananin iska in babu sanyi ba uzuri ba ne to shi ne suke cewa waɗannan sharuɗan guda biyu su ne za a kalla in an cika su babu da yi da ke haɗa sallah su ko madan malikiya cewa suka yi malam duk sanyi duk iska ba ya haɗa ba su malikiya a kan haka suke da yanka duba muktasar ta malam hali yake faɗar matsayar su yake cewa wafi jami'i ne isha'ai ne fakat ya halatta ne kawai a haɗa magariba da isha su a wurin ba a haɗa su da lasa kowa ya kawo bai ba a haɗa su da lasa ba wafi jami'i ne isha'ai ne fakat haɗa magariba da isha kawai ya ce bai kulli masjidi wannan halas ne a kowane masallaci da mazari saboda ruwan sama au tsinin ma'abul mace ko kuma tabo tare da su abu biyu kai mace suka yi da haɗa sallah saboda shi san tsakwarar ruwan sama sai kuma tsananin tabo da sharadin yadda su in tsananin tabo ne a magarin da haske ko kana da tosi da ko jama'a ana da tosi da ko an haska hanya ko akwai farin wata ba za a haɗa ba shi yasa yake la da tsinin wala da gulmatin ba za a haɗa sallah ba saboda tsuran tabo kawai tun da ba sannan ba za a haɗa sallah ba saboda tsananin duhu tun da ba tabo wanda ya ce maganar da maganar da malam ka iya faɗa ya kuma sallah kuma ita ce matsayar malikiya duk inda ka kai ka komo za ka akanta suke kaiwa da komowa kuma akan da suke sharhi to amma dai sauran malamai sun amince da cewa za a iya haɗa sallar amma dai ai kokari a kiyaye wadancan sharuɗan guda biyu shine Muhammad Salih ibn Rufaili da yake cewa cikin asharhul mumtin yake cewa warihun shadida barida yake cewa da malam yake cewa da iska mai tsanani kuma mai sanyi yake iktar al mu'addibu sharqai kenan abin da zai sa a hada sallah sai ya cika sharuɗa guda biyu na ɗaya ya zama ga iska mai tsanani sannan ga sanyi ana fama da shi yanzu iskar da ake na bazara za ka iska ne ba mai sanyi ba da ka ba ku damuwa to dole haka yana da kyau mu ɗauki addini daidai yadda ya zo Allah ya samu gaci to za mu tashi fasali na shida mara da alfasulun sa'id fasali na shida fil farqi bainal ismi wal kunyati wal laqab game da bambanci tsakanin suna da alkunya da laqabi za ka musulunci ya tarbiyyantar da mu ya zama da muna da suna muna da alkunya muna da lakayi muna da suna muna da alkunya muna da lakayi in muka yi haka to zai zama mun yi koyi da rayuwar magabata in muka ƙi haka kuma to zai zama sai dai Allah ya kiyaye wayannan ababen haka ake so a zama ya zama da ni yana da suna misali kuma yana da alkunya kuma yana da lakabi amma dai suna ce ke farawa da shi wanda kusan kowa ma na da shi kuma bayanan ma za mu shi ma ma da ya fi tsawaitawa a kai saboda su tafi yawan dalilai to mai bambancin suna da alkunya da lakabi mana ce hadisi sanasa waɗannan ababen guda uku wa idan sharakat fi ta'rifil mad'umi biha ko da yake sun yi tarayya wajen fayyace wanda ake kira da su ya da ke sunan wani kaza ba abin da ake nufi in ka kira sunan za mu gane shi ya da ke alkunyar wani kaza in ka kira alkunyar za mu gane shi yake haka in ka kira na kare to ka kake da duka hukunan sun yi tarayya wajen fayyace wane ne wane fa inna ha tafsir fi amrin akhar to amma wa'annan ababe guda uku sun sha babban a wani al'amarin wa huwa al'amarin shi ne annal isma shi suna imma an yufhama madha ko dai a fahimci yabo aw zamma ko kuma a fahimci suka aw la yufham wahidan minhuma ko kuma ba za a iya fahimtar ko ɗaya daga cikin su ba yana nufin duk lokacin da za a ce ga wata kalma da za a yi amfani da ita don tantance wane da wani ko kiran wane da wani to wannan kalmar da za a yi amfani da ita ko dai ta fa'idantar da yau da an faɗi da ce a an yi jinjina ga wani an yaba mai an yi fatar alkhairi ko kuma aka san haka a ta wannan kalmar ayyuka da ke ne ai zambo ne ai kaza kaza ne ko kuma aula yufhamu aula yufhama wahidan min aula yufhama wahidun min kuma ko kuma ba za a iya fahimtar ko dai daga cikin su ba ba za a iya fahimtar yabo ne ko suka ba to shi ma akwai abin da za a iya kallo da fuskoki guda biyu kamar yadda zai bayani ya ce fa'in hukumar zalik idan an fahimci yabo ko suka a cikin abin da aka kira wani mutum da shi wa huwa nafahu to wannan shine nakali wannan shine nakali duk abin da aka kira mutum da shi sai aka fahimci akwai yabo a ciki ya zama na gari kan misali a zo a ce a siddiqu ne gaskiya kaga yabo ne wannan yabo ne saboda a ce mutum na da gaskiya ya an yaba an yaba mai an faruku ko sahibun da yake filazari ɗaya daga cikin da kuma na zai na yi bakarin kenan ko ana atiku ko don nurai ne ko hafsin duk wannan yabo ne na uba ne da aka bijiro da su domin a yabawa shi mutumin to sannan za iya amfani da wata kalmar da ta fa'idantar da suka misali ta ce laƙabi ta asari farawo ba sunan shi kenan ba ba a kunya ba ta laƙabi ne farawo kawai ko kuma a ce maki iblisu lakalin shi iblis sheda to shi maka wannan suka ce to duk kalmar da aka faɗe ta akan mutum sai ta fa'idantar da yabo ko ta fa'idantar da suka to wannan kalmar ta zama lakali kenan sai ce idan aka fahimci yabo ko kuma suka a cikin kalmar da aka dora ta akan wani فهو النقب يا زما لقي مالك وغالب استعماله في السقف mafi yawan lakubba za ka ga na suka ne mafi yawan lakubba da ake sa mutane za ka na suka ne ko yanzu ka kakkira masu lakubba za ka ga galiban na suka ne za ka ga jinkir an jinkina shi da gurgunta ko wata na kasa ko wani mugun hali ko wani waye yanzu isari ya ce ka samu shekara hamsin hamsin shi da kuma shekara ashirin da biyar baya a rayuwarsa sun ko sai kwalin kasa kowa za ka yi yana son wani nashi to ka tattar waɗannan na kubban ka yi rasa tafi kai tamanin za ka shuka shi to da za ka wani saboda iya ado da iya magana da matan sai a makala da wani lafiya wani saboda iya cin kwanda ya ɗauko ta a nan ba bakwai ya murka ta sai ya ci tun tana ta tsumma sai a samu wani sakayi sai a ba kawai to haka in ka rika shi ne malamin da galiban na kubba da suka suke ne kama idan aka sa na yabo wanda suke fa'idantar da yahudu haka aka fi sosai dai kalilan ne ya wale ana kada Allah subhanahu saboda haka ne ma game da lakubban da ake kiran mutane da su Allah madaukakin sarki ya ce wala tanabazu bil alqab kada ku rika jifar juna da lakubba kenan kada ku rika jifar juna da giya kun lakubba ma yanda kaji ne mai kyau babu dai ya ka kira mutum da shi yace wala khilafa fi tahrimi talqib al insani bima yakrahu babu sabani a tsakanin malamai game da haramcin sanya wa mutum lakabin da baya su duk wani lakabi da mutum ya fito ya ce bai su in ka kira shi da to tana barta bil alqali ka jifa da lakabi mummuna kuma Allah karara a suwarsa ko jarati ya ana ka ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isar sai na na bani kenan mutum ya da Allah kaga abun ba zai mishi kyau ba yanzu yake ban su a rika kira na da suna kaza da ana ce ban mai ciko lokacin muna kayu ne na kowa ce ya gyara gashi in tara ke daidai daidai to yanzu an manyanta an fara ƴaƴa an yi sarkai saura jikoki mai cikon nan bana to ne ce wace ka sa kanka waye ce ka sa ai sai mun faɗa to duk wanda ya faɗa haka fasiki ne duk wanda ya kira shi da sunan fasiki ne ana neman shi duka kusa shi ana neman shi duka kusa shi na zo daura wani kun aka ce ai shi zai daura wani wasi ya ko da mahalafi daura wani fasiki ne wani yi ba kaga dai ke ce abin har ya kai haka ce ya wuce haka wanda nan duniya ke ko ko misali ana ce mai mai ido daya lokacin ana yara a yake ce mai ko ko guru ko dan guru sai ya ce bai su sai su dole dole duniya ta bari in dai ba duniyar ta faci kai ba ko kuma dole kuna dai dai gusu bane in dai ba dai dai kun faci kai bane ma da yace to din mutum yace bai san da kai to dole mutane su bane malamin sun yi ijma'i kan haramcin wani ya kira shi da wannan lakabi tawafu ma da yace dai duk ɗaya ne kana fihi am lam yakun fi yana da wannan lakabin ko bai da shi misali ya bai son a ce mashi ne ciwo to kuma yana da ciwa sai su a ce mashi ne cuku to kuma yana da cuku a to ya zai za ka yi cewa to to ni na ce ya bar cuku ko ni na halitta shi da cuku to a lokacin da ka ce ai duk abin da kai irin matan da kai haram cewa yana da abu ko bai da abu yanzu ba shi shari'a ke kallo ba abin da shari'a ke kallo ya ce bai su kawai da ba'ida shi kenan ya ce bai su wannan koda ana ga sai da wannan abin za iya gane shi sai dai in babu makawa shi ne sai ya galgala don a an karanta cewa shi ne mace a koma kan na asali kamar yadda malam zai bayani ya ce wa amma ila urifa bi zalika yawwa an ya ce to amma idan an riga an san mutum da wannan nakari da yake kirari ya kenan ta bai su واشتهر به يشهر به كمان الأعمش babban malami ne na ne al'imamu na amash nan ce amash shi ne mai dundun wanda bai gani idan abin nan ko rana ke yin jawa ko kuma a ce kada suna kuma yin gari nan ba zai iya gani wajen mutu jagora idan rana ta take masa rike mutane amma kamar da safe safe da dan yamma yamma zai iya ne da zaga yana da dindin ko kuma ce ra'asha wanda bai gani sai da rana rana na fato ya zama makawo ra'asha to sai zai ce shi bai so a kira shi haka ta fi sa yana da wannan siffa ko yana da wannan ciwo ko lalura amma ka bin tun malami yanzu ka zo ka yi ta cewa Sulaiman ibn Muharan kai kawa ne gane maka shi kaji da Allah malam al'ama eh kawai ka faɗa mu gane ko ya zama da likita almasuruku wanda aka sace su ka kai almasuruku ba za a sanu ka ba mana ce ko kuma ka ce wani ashtar ashtar shi ma na kai ma'ana ce mara kyau kamar mace mara kyau mutumin banza wal asam na ce sunan shi al asam kurma wal a'araj ga da mawul a'araj nan sunan shi al a'araj to wai da duka da kubba ne waɗanda ma'anarsu babu kyau kuma suka ce da haka bai kamata a kira wani da su ba amma matsalar masu waɗanda suka shahara da wannan dakarin idan ba da shi ka kira su ba tsakani ga Allah ba za a gane su ba akwai ibn Ismail ibn Olayya haka ake kiran shi sai yayi ko littafai na hadisi sun fitar da hadisai ko layyar sunan mahaifiyar ce haka yake mutunci ne zuwa shi a daga kiran mutum da sunan mahaifiyar yadda Allah ya yi wanda ya kira shi kira shi da sunan baban shi an san baban shi a kira mana ne yasa da jingina shi ga uwar shi shege ne shi ba shege ba ne to amma idan baka ce dan kolayyar ba ba za a gane ba shi ne aka ce na wani shafi gidan su Ismail wanda kuka fi sani da Ibn Ulayya aka dai bai faɗa ba yanzu ai yanzu bai faɗa ba da gargada ne ya dan da gargada ne kun ganne eh to shi kenan da ba dai ku ganna to kaga tun da ake yi su ya kawai ke musu bi isa nismul fusuq wa ba'da al-iman wa la tanabatu bil alqab bi isa nismul fusuq wa ba'da al-iman walati faqad faradat bi imanuhu ala al-sinati ahli al-ilm qadiman wa haditha amfani da waɗannan lafuffa sun zama ruwan dare a bakunan ko a harsunan ma'abuta ilimi a da da yanzu kadiman wa haditha tun da da yanzu ya zama wani abu ne kawai kawai fita al-imamu al-amash al-imamu al-ahari al-imamu al-masruf al-imamu al-asam al-imamu al-ashtar ga sunan da yawan gaske in mutum ya dauki siyarwa na bin dubala ta shamsuddin zahabi za ka ga daidai ne wanda bai da wani masu irin wannan na kubakai suna da yawa don abin da ba zai zama abu yabo ba ba zai zama abu mai kyau ba kada ku da a wasu hada fi imamu ahmad ibn hanbal ya yi sauki cikin wannan a ce babu dai inda ba a san mutum ba sai da wannan yanzu ya ce iya ka kira shi da da sunan shi na hakika ba za a gane ba ka kuma kira shi da sunan shi da ya fi shahara da shi kuma baya so ya ka iya ya ka iya ba yadda ka iya sai ka dinga gargala sai ka yi ishara sai ka wuce wurin kala abu dawud al-imam abu dawud ya faɗa fi masaili a cikin masail din shi tabi'tu ahmad ibn hanbal su'ila an ar-rajul yaqulu lahu laqab an tambaye ibn ahmad ibn hanbal ko ce na ji amur ibn hanbal lokacin da aka tambaye shi game da mutumin da yake da wani lakabi la yuqrabu illahi ba a san shi ba sai da wannan lakabin wala yankarahu aka yi rubuta ko wa yankarahu wala yankarahu amma baya kyamar a kira shi da suna amma nakalin bai da kyau kaga wannan karshen gwada mutum kenan idan nakalin bai da kyau amma shi kan shi dai kyama zai fadan a kira shi ba ka ce kai karka kira shi da shi sai in ba za a gane shi ba sai in ka kira ka kaga in ba da kauna kuma a ce yana kyamar sunan to shine aka tambaye ibn hanbal fa kana kada sai ce alaysa yuqadu a cikin ruwa da ana cewa Sulaiman da A'amash ba Sulaiman al-A'amash ba ku ana fade ba wa Umayd al-Tawil ba ku ana ta Umayd al-Tawil ba tun da sun san ana kiransu da haka kuma ba sa fada ba su ne gidan kan kira tare da cewa da wani abu bai kama da shuka ka annahu la yara bihi ba'sa kamar dai ibn hanbal baya ga cewa akwai laifi a cikin irin wannan to me da suka a cikin asawi wani lokaci zai iya zama akwai suka wani lokaci zai iya zama akwai suka ka karanta hadisin Aisha hadisin Abi Huraira hadisin Ummi Zar wanda wasu mata a wani kauye su goma sha ɗaya suka zauna madan su duk sun tafi neman abinci alin mata suka zana hirar da sun yayi shi ne kawai sai ta kawo mosha da wanda kuke gaba zai kuna gaba zai kyau kowa ta tashi da faɗa halin mijinta ko mai kyau ko mara kyau kuma suka ce a yi ma juna alkawari in mugu ne karki da ba ki faɗa mu ya muni in na kirki ne ki faɗa ya rage na ki yi hikima ki sakaya to kaga wata ta tashi cewa ce zan jila a shan na ku miji na so dodo ne kaga suka take ne wai mijinta al'ashan na kuli ba ma suna ta in an ce al'ashan na shine wanda ya tsawo ba kauri in aka yi tsawo aka yi kauri a to da ba a can na ku bane kuma sai mijinta al'ashan na kuli wani zololo ga can sama amma ba kauri to sannan kaga laraba suna cewa al'itibu da al'amza mai kassara da daular tahun da bahu idan ba laraba ya ce al'itibu shi kuma ɗan gajere mara jiki ne mugun hali amma sai haka ne ɗan siffotin ya zama ɗan gajere ya zama bai da jiki ya zama mugun hali gare mugu ne sai alheri duniya bai san kula shi to zai kai mace alheri tibu amma in ɗan gajere ne mutum ne ke ko me ke ba a ba sai ka ce mace ko ba ba da ne kariya da ka dan baka da goyon bayan zancen larabawa tun a jahiliya to kenan zai zama wani lokaci tsulusin sai zama abin gani to shi wannan umai asawi bai damuwa da an ce mashi asawi kuma me yasa ke ce mashi asawi ba ba ba ba dogon bane ba irin to tsawon tsawon matan matan mata ne yanzu a kasar hausa waye matan dogo dan dukkan dab da kasa shi ma wannan haka yake malam dogo za ka kona abu da karye karye ma a tabbata kasa ta ce malam do dan ka ce mai karami ko ko ko wada to kace za ku yi rigima saboda zai ga kawo wulakan ta shi da da masika kai lokacin dan gajere mai karamin jiki ya ci taka mutane saboda shi gane ke kowa ya rina shi duk da kare haka yi shi kawai ganye yake duk kore na gida ka jira da ya samu dama a kan kore zai ta kasa mu ina to daga haka ne kawai zai ga za ku iya fahimtar a ke yi wani ne kaga in za ya maka zai ka hausa yankan tana suka bi sai da ya mai da rafa ɗin ba in sun rike a ba cikin abin kirki za ka damar da zai ka hukunta mutum bai ma saba kada da bai ma yana hawa tarkin muna na mushi kuma zai a yakan samu in firistin ko a magabata kuma a bijan amma da shi jimilla ɗan gajere ne so ka ce ne gajere to da zai ga abu da hakan tashi da sai na ce musu malam dogo dole mai iya ce tun a laraba ma a ce malam dogo wulan astawi alhaji kare za ka yi ɗan ɗauke ka kai amma kaga ba dogon ba ne kuma baya jin haushi karye bai zargin cewa mutane kasa suna mai gidanci sun ganni dan gajere kuma suna ce mana komai a tsawi to sai baya damuwa to shine a ibn hanbal yake ta wai ba ku dana cewa Sulaiman al-Amal ba ya gindiri ba ku dana cewa madan dogo ba mai ibn tsawi shine ma ya Abu Dawud yake cewa ka anna la yarabihi ba'da kamar dai ke ne ibn hanbal baya ta akwai laifi dan ka kira mutum da wata siffa mara kyau da yake da ita kuma baya kyamar a kira shi da ita musamman in kiran shi da ita zai sa a gane shi kana ku da sa'antu Ahmad an umarra ukura na taba tambayar Ahmad ibn Hanbal a wani karan farah saki sai sassauci a cikin ce ba matsala kana Ahmad yakrahu an yakul Ahmad ya kasance yana kyamar yake al'amash yana kyamar yake al'amash in ya fahimci za ku gane wa yake ne to sai faɗi sunan da za ku gane idan ba ku iya ganewa ba sai sai ku wanda ake cewa al'amari kada al-kudailu al-kudailu huna iyabin yake cewa ya zuhumuna suna riya kana ya kudu Sulaiman wai idan ya zo kawai tsayawa yake ce haddasa na Sulaiman Sulaiman ya ba mu labari kamar Sulaiman mutum nawa ne a sabakokin da ke sama da Ahmad ibn Hanbal wanda ke kusa da shi daga sama daga sama to kaga in zai zama da rikici ko ba za ki gane waye ba kar ya zama da Suleiman din shi wannan alamu shi ke nufi amma kuma sai ta auka ma wani wanda ba shi da hukunci zai iya canzawa yace wa amma wa imma haka ne ko wa imma Allah yufhama fathaw wala samma a farko farko yake wa huwa annal isma imma ayyuhama mada'a wa zamma ko dai a fahimci ya ko suka sai ya zama na kama ko kuma ma da yace a nan ko kuma a'a sunan da ake kiran mutum da shi ba za a iya fahimtar yabo a ciki ba ba za a iya fahimtar suka a ciki ba akwai sunan da ba za ka iya fahimta ba dan idan da za ka iya fahimtar suka ko yabo a wasu sunayen kai akwai wanda da ka ji sunan shi sai ka boye takalman ka ko kuma ka shiga da su masallaci amma kuma za ka ji sunan mutum ka ji a yau ma babu damuwa ai nagartaccen suna ne ko kuma kaza kaza kuma ku fita a ƙarshe a kawo shi ne ba za mu takalma sai ce to duk abin da ba za ka iya fahimtar yabo ko suka ba fa in suttira bi adil wa hubbin wa huwa al-dunya idan an gabace shi da uba ko uwa kamar ce abu fulan ko ummu fulan ya zama al-dunya ba misali sai ya zo a ce zainab ta ce abu zainab ko ummu zainab to kaga a lokacin cewar zainab suna ne ba za ka iya fahimtar wani abu na yabo ne ake gane sunan yaban da wadda ba ta da irin wannan sunan ba ta da irin wannan yaba ba za ka iya fahimtar haka ba amma kuma ga an gabace shi da abu fulan abu zainab ko ummu zainab to idan ya zama haka sai zama shi ake cewa alkunya ka aji fulan wa ummi fulan kamar a ce baban wani ko kuma mahaifiyar wani wanda ke wa in lam yusaddar bi zalika fa huwa al-ithm idan ba a gabace shi da abu ko ummu ba ba daidai lokacin ya zama suna ya zama suna misali ba za a ce za in za a ke fahimtar yabo ko suka na gari idan ba za a ke fahimtar yabo ko suka ba kuma an gabace shi da abu ko ummu ya zama alkunya idan ba za a iya fahimtar yammo ko suka ba sannan ba a gabace shi da abu ko gungu ba ya zama suna haka kawai yake so ya bayani kamar zai kamar amu ba hada wanda ni kana ta'rifu wal arab to wannan shine abin da larabawa suka sani tun a rayuwarsu har zuwa har zuwa musulunci wa alayhi madaru mukhatabati kuma akan shi ne daudanar zantuttukan su daga laraba sun kowa da alkunyar da suke kiran shi ko ba ta da kyau kuwa ba abuja kuma ta yadda alkunya ta shahara mummunar alkunya baban jahilci wa ma fulano ne di amma za ce fulan addi wa isu di wa isu daula wa bahaku daula abu da yadda ana sawa wani yana isharar zuwa ga irin sunayen da ke kari kari din din din din bayan wani zai fito ga shaykhul islam ga alimamun nawawi sharafuddin kamar yarba ma sun fi musanya su da wuta sanya irin waɗannan sunaye sharafuddin gila sana ga sunan sunan ba su da yawa abin da ya fi yawa hausa yana ga kamaluddin shamsuddin badruddin nahimuddin su ne za ka mafi yawa suka fi suka fi yawa to su ko larabawa nan akwai suddi mu mazin na na sawa ko ga wani malami ne suddi ibn abdussalam wanda kike musun tsaro da wani ma ko kuma a ce isud daula wannan an sawa masu mulki a ciki ne isud daula ko kuma a ce baha'u daula ai shi ne kwarfilin daular idan ba shi ba daula ne to malamin yake cewa waɗannan na kubba ko jingilawa da ake wa addini ko musulunci fa innahum lam yakunu ya'rifuna zalika kwata kwata larabawa ba su san haka ba rayuwar larabawa ba su san haka ba yace wa inna ma ata hada min qibal al-ajam wannan ya zo ne ta bangaren ajamawa ajamawa aka san da sanya wannan sunan su zuwa ya ajam ajamawa shine duk wanda ba balarabe ba kawai duk wanda ba balarabe ba ajami ne sai wanda yake ga'ida sai ka suke cewa ya rika nawa ne abin nan kabilu nawa ne a duniya in kana so ka yi gaggawa ka ba da amsar a dunkule sai ka ce kabilu biyu muke da su daga laraba ko jinsi biyu muke da daga larabawa sai kuma ajamawa waye ba ajame gairu da arab wal ajam duk wanda ba balarabe ba kamar suke ga yaruka biyu muke da su a duniya daga larabci sai gwaranci biyaran da ba na ba gwaranci ne ka saka yanki ka duba za ka ga zai iya tsayawa da kafafuwan shi ke rawar gaban hanji in dai larabci na wurin wanda kuma duk wanda ya karanta linguistics zai fahimci haka cewa eh lalle larabci na musamman ne wanda suka ce yake sama Allah ya zaɓe shi da kisar da sabon shi da akwai yaren da ya fi shi cancantar a kisar da sabon Allah da shi to da shi Allah ya zaɓa ya kisar da sabon ba larabcin ba amma yayin da sauran suka gaza to shi ne sai aka bai wa larabci ragamar sai ya jagoranci kisar da sabon Allah ba akwai kuma al'ajami to wai al'ajami akwai al'ajami akwai al'ajami in ka ce al'ajami duk wanda ba balarabe ba duk wanda ba balarabe ba ko yana jin larabci ko bai jin larabci kawai ajami ne a ga wannan duk ajamawa ne kuma riga an gama waje na mu to waye al'ajami al'ajami kuma shine mutumin da bayyiyar magana da larabci yadda ya kamata suka ce mata da a'anta shi kuma wannan ko da shi ba larabi ne za ka yi dole mai kalmar kawai ka wuce suna kan ka tattara laraba da ba sa jin larabci sun zama a ajaniyuna amma ba a ajamawa ba mu ne za mu ne wanda bai iya larabci ba shi ne sai a ajaniyun amma wanda kuma ba ba larabi ne shi a ajaniyun to waɗannan sunayen daga waɗanda ba larabawa ne abin yanzu in an zo sai a yi ta samun wasu kalmomi na fitina da yabo da da kai mutum ko zuwa sai kira shi da su musamman yana da sarauta ko yana da wani abu na misali yake to alfasul sabiu fasali na bakwai fi hukumin tasiyati bi nabiyina sallallahu alaihi wa sallama wa takanni bi kulliyati alaihi salatu wa salam ifrada wa jama'a game da hukuncin sanya suna da sunan annabin musallallahu alaihi wa sallam da kuma yin alkunya da alkunyar ta ce sunan ka Muhammad sannan alkunyar ka Abul Qasim kaga ya bunya haɗi sai ce ifradan ko dai ya zama na ayi akidi misali mutum sunan shi irin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam amma alkunyar shi ba irin ta annabi ba kaga ifradan kenan ko kuma a alkunyar su irin ta annabi amma sunan shi ba irin na annabi ba ikrarin kenan ko kuma jama'a da sunan da alkunyar suka iri da shine malam bai tattauna mana yace sabata sahihaini ya tabbata cikin bukhari da muslim min hadisi muhammad ibn sirin an abi hurairah qala daga hadisin muhammad dan sirin daga abi hurairah Allah ke tare shi ya ce kana abul qasim sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi da yake wa alkunya da abul qasim ya ce tasammau bismi ku rika sanya suna irin sunana wala ta kan naudi kunyati amma kada ku rika sa alkunya irin tawa ki ta sa Muhammad Muhammad Muhammad amma kada ku sanya wa kan suna Abu Lakasin ko da kana da da mai suna Al-Qasim ba za ta maka Abu Lakasin ba قال وقال البخاري في صحيحه الامام البخاري يكتب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكلوا بكليتي babu musamman ya kulla ana yin alimamu bukari sun ce fi kihun bukari fi abuwani fi kihun bukari yana nan a cikin kulla ba ne tun abadin kawai zai ka fahimci inda ya nufa ko kuma ba ita ba ka ce ya aka ya kawo kulla ba da ma'anar kaza ya kawo hadisin da ni ban fahimci me yake nufi ba in ka samu hadin zikir sai ka to ka isar da su شيني أنا ذيك جوان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا خالد عن حسين عن سالم عن جابر قال ولد لرجل منا ولا أن هيفا ولد لكم متانني فسماه القاتل sai ya sanya wa yaron suna alƙatil kaga yana ce mata abu da qatil kenan ko shine sai sahabbai suka ce faƙaru suka ce la tukinnau la la la la tukinnau hatta tasala nabiy sallallahu alaihi wasallam kada ku yi mata alkunya har sai ya har har sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ana ya ce ya bincika ya ce ya halatta mu rika kiran shi abul qasim ko bai halatta mu kiran shi ba shine sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan bayani kan da yake mashi ta san mawadi su yi wala ta kan nauri sun yake ku dai je ku rika sa sunana amma kada ku rika alfinya da alfinya ta kaga yanzu magana da ce mashi abu da kasim tawa ne yace haddathana abdullah ibn muhammad haddathana sufyan sami'tu ibn al-munkadir وسمعت جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام an haifa ma wani mutum a cikin mu ya musamman alƙasim sai ya sanya wa yaron suna alƙasim fa kunna sai muka ce lanu kanni ka bi aji da qasim ba za mu taɓa maka alƙunya ba da abul qasim ba in ma kanin ka hudo to kifi na ganin ka mai dalkoma wala yunaimuka aina sannan ba za mu faranta ran idaniyanka ba kunnen ka zai so ya ji wannan sunan ko idan ka zai so ya ga wanda zai kira ka da abul qasim to shine kamar abin bai mai daɗi ba ko yana so ya samu hujja in annabi ya ba da izini kaga sai ya dawo ya kafa musu hujja fatan nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalik sai ya zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata mashi haka fa kada sai ce sallim naka abdurrahman ka kira ɗanka abdurrahman alƙalin ta ta shayi an soke abdurrahman an soke alƙalin sai da yake kai an kwatan da mai suna na koma abu abdurrahman an canza canza da kasin da ya zo wannan hadisi ne da al-imam al-bukhari al-imam muslim ma ya fitar da shi yace wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim min hadisi ishaq ibn rawiya daga hadisin ishaq ibn rawiya ita akhbarana jarir an mansur an sa'id ibn abi ja'ad an jabir qala ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا amma wani mutum daga cikin mahaihuwa sai ya sanya wa yaron suna Muhammad fa kana da kaunu sai mutanen shi suka ce mace la na dabuka to sabbi bismi rasulillahi alaihi salatu wassalam malam mu ba za mu kyale ka ka sanya sunan annabin mu ba kamar da cin kashi a ciki ka zo ka sanya sunan annabin mu a cikin mu yaro yana rikin kunya din ya ce wani yaro da yake mana rashin kunya a bayan da ce Muhammadu ne ya za ka ji da wannan kalma ka ce ma Muhammadu mara kunya ka ga wannan shi ne tsantsar son annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne fasala ka bibni ji hafi da ku ala buhari sai ya dauki dan shi yana mai goye da shi a bayan haka maza na goyo kenan kawai ya goya yara ya tafi da shi faka da ya rasulullah ya manzo Allah wani da ne gulamun fa sammaituhu muhammada an man haihuwa sai na sanya wa yaron suna Muhammadu da kauni sai mutane na suka ce na na dabuka su sanne bi da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce ba za mu barka ka sanya suna da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine sai fakada Rasulullahi alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta samma wani sini ku sanya suna da sunana to na kafin da kai yayi daidai amma wala shakkan dauri kunya kada ku yi alkunya da alkunya ta fa inna ma ana qasimun aqsimu bainakum ni ne mai rabu wanda zai yi rabu a tsakani kaga wannan ya koyi bishara yanzu dai a ce maka kayan nan da za a raba manzon Allah zai raba don girman Allah zai kuma nake sallar asuba a wurin in ka gaba an ce za a yi raban kaya mutane sun yi asuba a wurin ba su Muhammad za su raba ba eh an Allah ya kiyaye za ka raba don komai zai iya faruwa aka iya zuwa kaga kuma an shayi sai ka da ta yi cikin a sunan ka an karba ki waje cikin ya karba shi ma da mutane na da yawa ka je kawai an karba naka kuma shi da shi mai magana shi ne ya karba amma kaga tun da aka ce manzon Allah shi ne da ya raba aka da sauran damuwa Allah ne ya ce wa da sauka yau shi ka rabbuka fatarka ya rasu da Allah ne ta baka sai ka ce yayi limitinka ai gobe na gaba kowa a wuta ina ga duk an tsallake ya shiga da janna sai ce sai ya yi to kaga wannan mutum ya yi daidai kenan wa fi sai shi ne iya ga cikin sai mu muslim aiza min hadith abi qurayd am marwan al faradi al fazari an kumai an anas qal na da rajulun bil baqi wani mutum ya kwallar kira a baqi yace ya abal qatil bayan gama janaza a makabarta abin ka an ruwan zai shiga kwana kuma kana so ka gan shi an ga zaka yi sallar mashi suna ga annabi ga mutumin ga sauran jama'a suna gaban mutumin can bayan kawai sai ce ya aba da kafin falsafa ta yi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya maza ya waiku wani yana nuni ga tsantsabar girman kai irin nan ne yanzu dan Allah wani gwamna ne za ka kwallara kira ya wani inna man rahima rabbuka wa qalilun ma hum kowai kowa ba zai yi ba, kuma ko shi kake kira in kuma protocol suka gano da security suka gano shi kake kira a ce gwamnan kake ba kira mafarauta kamar shi ana cewa ya amala kasu kan da bai matsayi tsaya falta mata yi ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sallallahu alaihi wasallam ya waigo wajen shi fa kana ya rasulullah sai mutumin ya ce ya manzan Allah inni lam a'nika ni ba kai nake nufi ba manzan Allah yake kawai ba shi yake nufi ba ai kaga wannan da yayi ban jira ma da sai kuma zai ya kwalma da nan can yake wata fatawa ce ta shi kamar ga babban shi da ke tafirin wannan ilhamar ba shi dai ba ya mishi ba ai duk da ita zai ce ne ne yar sunayi kaza kaza kaza kaza zai yi maza maza ya murmuta ya haɓa da kasim sai ya waigo in yana da wata matsala a gida sai ce to da zan fito ne a gida matsala kaza ta faru sai ya hukunci ko ya samu wata fatawa da ke da alaƙa da makamantar da kowa ma zai amfani yi kawai sai ce ni ya rasu da ni ba kai suke nufi ya rasu da Allah wa inda ma da abubuwan fulana wana da kira inama da autu fulana to shi ne sanar ya sa ka'ida ai bai kamata a wannan Allah haka ba kan alaihi salatu wassalam ta san mawli sini wala ta kan nauri kunyat ku daga ku iya sanya sunana amma kada ku yi alkunya da alkunya ta malai su ce mai sirrin da ne ba da damar a sa su ne bayan sunan ya ga alkunya muhimmanci suka ce ai hikimar ita ce a daidai lokacin babu wani musulmi da zai kiran annabi da sunan shi da kaga da kan sunan baka da matsala da haka duk lokacin da wani ya ce Muhammadu ba da bazata yake ba da wani inda shi gida ce Rasulullahi ya Rasulullah da shi annabi ba da damar kusa sunana to da shi da ba za ku iya kira ba ba ku iya kira ba sama alkunya ta fa ita kaga za ku iya kira tun da haka ne za ku iya kira ko ba da ni kamar yadda wani ya ce inni lama anika to kar ku sanya ta kada ku sanya alkunya da alkunya ta fa kada fa hadu da yani sai ma ku tayi ne suke tabani shi hada da bada a wannan bari ba da yake ma ibn ana jawaza ta sanni bihi alaihi salatu wassalam bayan sun yi ijma'i kan halaccin sanya suna da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Muhammad guda nawa ne a duniya Allah kadai sun iya kasu Ahmad guda nawa ne yake cewa daga Ahmad fa Ahmad riwayatani daga Ahmad akwai riwayoyi guda biyu ihdahuma yukrahu al-jamu bai nasmi yukul yati magana ta farko ita ce an karhanta hada sunan annabi da alkunyar shi sunanka muhammad kuma sunanka abu da kasi amma da gunan bada ke makaruhi ne fa in ukuri da ahaduhuma lam yukra in aka kebanta ɗaya da cikin su ba a karhanta ba wasaniya na biyu yukrahu takalli yukul yati an karhanta yin alkunya da alkunyar shi sawa'un duk ɗaya ne jama'aha ila al-ismi aw afradaha ya hada da sunan shi ko bai hada ba mana sunan shi Muhammad ko ba sunan shi Muhammad ba ba duka dai makaruni ne in dai alkunyin da zama abu na kafin قال البيهقي الإمام البيهقي يكتب وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول لا يحل لأحد an yi takanna da abin fasi alimamu shafi ya ce bai halatta ga wani mutum ba ya yi alkunya da abin fasi kanat muhu muhammadan kanat muhu muhammadan a wuraren shin sunan shi muhammad ko sunan shi wani muhammad ne wani ya mana kauli shahada an tsawo an haka yi wani abu ko an yi wani abu mai kama da wannan ma'ana daga tsawo kada su haini wa kana bin sirina yankarawa ayyukan na ahadan a yakra wa ayyukan fi ahadan abul qasim ibn sirin yana kyamar yema wani alkunya da abul qasim kana sunan muhammadin aw lam yakun sunan ki muhammad ko ko sunan ki ba muhammad ba yana da kyamar haka sura ka baya so ya kira wani da wannan alkunya da abul qasim wa qala fatima wasu jama'ar da cikin malamai sai suka ce hadan nahyu adal karaha ila adal tahrimi kai halin fada annabi ne na karhanci ne ba na haramci ba kana wasiyun annabi ne awun kuntu da muhammad akana yakrahu ayyukan narrajul li abin qasim wai yana kyamar kaifa wani alkunya da abul qasim wa in lam yakun ismuhu muhammada ko da sunan shi ba muhammadu bane kada na'am shi gaskiya yana kyamar haka yana kyamar wa kana abu wa kana abu na abu an ibn sirri kanu yakrahuna ayyukan ar-rajulu abul qasim yana kyamar shi wani alkunya da abul qasim ya ce amma wani alkunya da abul qasim wa in lam yakun ismuhu muhammada ko da sunan shi ba Muhammadu bane kada na'am yace eh haka ne wa yata'awu wa yata'ayya Muhammadun nahya anil karaha za mu iya daukar wannan halin a matsayi na makaruhi jam'an baina kuma baina ahadith al-izmi fi zalik dan hadawa tare da aiki da hadisan guda biyu waɗanda suka ba da izinin sahihi tun da haka ne sai a hada sai a ɗauki halin a matsayin na haihu karahatin ne ita wa kan tsarin kukura wasu jama'ar kuma daga cikin malamai suke bal zalika mubah wannan ya halatta wa hadithun nahi mansuka hadisan da suka hana duka an shafe su wa tajju bi ma rawahu abu yusuf sunani wannan ya faru abin nan hujjar su cikin abin da abu ne fitar a cikin sunan dai da yake haddasa nufaili haddasa na muhammadu ibn imran al-hadabi عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكما تكابوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبت أبريه فقالت يا رسول الله قلت يا من زم الله إني قد ولدت غلاما يا رسول الله ولياب فسميته محمدا إن سمت محمد وكنيته أبا القاسم alkunyar su kuma abu da kafin wa zukira li annaka takrahu zalika sai aka faɗa mun ai ba ka san haka fakana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata mallazi ahallatni wa harrama kunyati to wani ne ya halatta suna na kuma ya haramta da kunyata in dai ka halatta wancan to ka haram ka halatta wannan au ko kuma an yi kokonto au mallazi harrama kunyati wa ahallatni menene ya haramta alkunya ta ya halatta sunana sai dai wannan hadisin hadisi ne da a yi a cikin shi akwai majahuri alimamu sa da cikin zan da yake da mujallali shi na uku cikin gana hadisin kwata kwata bai tabbata ba haka ibn hajar na kalani a cikin hadisi shi ma ce kwata kwata wannan hadisin bai tabbata da aka ba su da hujja ta cikin gwamnati da ya tabbata da shi ke tabbata musu amma yanzu hadisin bai tabbata ba maganar hadis ya halatta ba ta taso ba ba dai da wannan hadisin ba to ka tabu na hadisi sai ba bin lokaci ya yi ne daga zamu yi ya tsaya a nan sai mu tashi wa ka tabu na hadisi sai ba matsalar tana hada da bin da biyo baya da alƙashin wannan abin da ya gani da Allah ba na da kuskure da shi yake na alaikum assalam wa rahmatullah Eh suka ce yana nuna karhanci yana nuna karhanci wasu malaman suka ce yana nuna haramci ne kamar yadda za mu ji a gaba dan matsayin da malamai suke a kai wanda ya ce jumhur na malamai suke a kanta yanzu wanda za mu cin mu wani hadisi da kusan ita ce babbar hujjar hadisi Ali na Abi Talib kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Ali na Abi Talib ya rasu lallahi ina da wani abu a zuciyata nan gaba insha Allah ku zai yi yace idan har bayan ka rasu in aka yi man haihuwa zan sanya sunanka kuma zan yi alkunya da alkunyarka kana ga yayi annabi ce je ka yayi kuma abin ya tabbata yana nan cikin al'adabul mufrad to sai malamai suka ce to kaga kenan dukkan hadin da annabi yayi lokacin yana da rai yanzu bayan ya rasu dan Allah a makabarta wa za ka je ya abala kafin ke da tunda ta rai ha to dama annabi na da rai shine yake gudun waccan matsala da ka yi ya rasu shi kenan sai suke cewa to kaga kenan lokacin yana da rai mafi kankantar halin ka ce mai makaruni amma kuma su ganin haram ne amma yana da suwa ba ma an ɗauki haramcin an ɗauki karhancin ya zama halal za ka yanzu abubuwan da zai yi na hannu ko ya zama haramci ne ko ya zama karhanci lokacin yana da rai bayan su yi mu a yanzu duka wayan na ababen babu kamar da bayanin za su zo nan gaba Allah ya samu yake subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu la hawla wala quwwata illa billah assalamu alaikum